من الشيطان اللعين الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ما هكا إنواء السلام عليكم ورحمة الله بركة مدهدوة a cikin wannan masallaci na sabuwar tifi a yau litinin sha ɗaya ga watan safar hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da da takwas na ashirin da takwas ga watan august 2023 a yau litinin a daidai wannan lokaci na bayan sallar asubahi domin ci gaba da karatu da muke yi a wannan littafi mai tarin albarka mai suna la ilaha illallah wallafar fadilatu sheikh muhammad bin sa'id rislan littafin da ya tattaro ma'anar wannan kalma da sharuɗanta da abubuwan da suke warware ta da wani ɓangare na falalolinta muna roƙon ubangiji ta'ala mawallafin wannan littafin Allah ya sanya masa shi a mizaninsa na kyawawan ayyuka mu kuma ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai ɗin da muka karanta muka fahimta Allah ya sa karatun da muke na kullun ya zamo hujja ne gare mu ba hujja a kanmu ba malamanmu iyaye da kakanu da yayu da kannai duk wanda suka riga mu rasuwa ubangiji ta'ala ya gafarta musu Allah ya kai haske makwancin su mu da muke raye kuma Allah ya bamu ikon sarrafa ararran da ya bar mana zuwa ga aikata ayyuka na alkhairi marasa lafiya na gida da na asibiti ubangiji ta'ala ya ba su lafiya Allah ya sa jinya ta zamo kafara gare su yanayin da muke ciki na rayuwa Allah madaukakin sarki ya dawo da kwakwalenmu da tunaninmu mu gano sababin da yake jawo shiga tsanani a cikin rayuwa idan an tsinci kai a ciki ya kuma ba mu ikon gyara kurakuranmu Allah ya shiga lamuranmu ya kawo mana tallafi a darasinmu da ya wuce shine darasi na 20 daidai a wannan littafin yau kuma da taimakon Allah zai zama darasi na 21 insha Allahu ta'ala kuma darasin da ya wuce mun tsaya ne a sharaɗi na biyu daga cikin sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah yau kuma da taimakon Allah za mu fara farkon sharaɗi na uku a sharuɗo salis wanda yana shafi na talatin da biyar ne daidai mala ya ce a sharuɗo a salis sharaɗi na uku daga cikin sharuɗa na wannan kalma ta la ilaha illallah kamar yadda muka gani a farko shine sanin ma'anar kalmar na biyu kuma bayan mutum ya san ma'anarta ya samu yaƙini a zuciyarsa ta yadda babu wani kokonto ba karkarwa a cikin yaƙininsa da wannan kalma ta la ilaha illallah na uku kuma shine alqabul bayan ya sakankance ya tabbatar ya sami yaƙini a zuciyarsa to kuma ya karɓe ta ina ga akan iya samun mutum ya yadda da abu amma kuma ba dole ya ɗauka ya aiki da shi ba ko ya amintu da shi ya karɓa ba akan iya faɗa mutum gaskiya ce ya yadda gaskiya ce amma ba zai aiki da ita ba ina ga yana faruwa yana faruwa matsala za ta iya faruwa tsakanin mutum biyu wane ya faɗa wane ya faɗa ka gano ga gaskiyar amma kuma ba za ka yi aiki da gaskiyar ba yana faruwa Allah ya datar da mu to bayan an sami yarda da amintuwa to mutum kuma ya karɓe ta hannu bibbiyu malam yace alqabulu limaqtabathu hadhihi alkalimatu biqalbihi wa lisanihi qabulan yunafi ar-radda karba alqabul karba limaqtabathu hadhihi alkalima game da abinda wannan kalma ta hukunta shi ko ta kunshe shi ta tattaro shi biqalbihi wa lisanihi da zuciyarsa da kuma harshensa me wannan kalma ta kunsa ko kuma ta hukunta kore dukkanin wani nau'in bauta wa wani wanda ba Allah ba sannan kuma da tabbatar da bautarwa Allah maɗaukakin sarki a kaɗaita shi kaɗai to dole sai mutum ya karɓi wannan hannu bibbiyu ya rike shi qabulan yunafir radda karban da ke kore mayarwa karban da in an yi shi daga baya kuma babu batun mutum ya ji ya mayar da shi mutum na iya karban abu yau gobe ya mai da shi yana iya karban abu in an jima ya yi mai ya mayar da abin da ya karba to ita wannan kalma karbar da ake so mutum ya mata shine karban da babu wani dalili daga cikin dalilai da zai sa ya ji yanzu ya barta ya fasa aiki da ita bi ma'ana ya bar musuluncin kenan ya ji yau ga dalili yayi kuma musuluncin bai masa ba a matsayin addini bari ya barta ya koma akasinta ko kuma Allah kaɗai ake bauta shi bai bar musuluncin ba a tunaninsa amma dai yanzu ya kamata a sirka ya bauta wa Allah kuma ya bauta wani wanda ba Allah ba a'a karɓa ne wanda yake kore mayarwa babu wani sirki a ciki babu kuma maisarwa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace innahum kanu yusa idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun Allah yana bada labari game da mushrikai game da kafirai yace lallai su sun kasance innahum kanu lallai su sun kasance idza qila lahum idan aka ce musu suwa kafirai mushrikai wanda ba su karɓi kalmar la ilaha illallah ba idan aka ce musu la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah yastakbirun sai su dinga yin girman kai kuma sai girman kai ya faru gare su wa yaquluna su dinga cewa a inna yanzu mu ashe yanzu mu dinnan latariku alihatina masu barin ababen bautar mu ne li sha'irin majnun saboda wani mawaki mahaukaci la haula wala quwwata illa billah wa suke nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da yazo musu da tauhidi da musulunci su bar kafircin su karbi musuluncin su karbi tauhidin su bar shirka din sai su dinga cewa yanzu a inna la tariku alihatina yanzu zamu bar wannan ababen bautan namu gumakan namu ne saboda wani kawai sha'ir majnun mawaki kuma mahaukaci wa aka faɗa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me abin da yake faɗa shirka ne abin da yake faɗa son zuciya ne abin da yake faɗa ba daidai bane ba musulunci bane ba, ba? da ka ce a'a saboda kishiyar haka ne saboda abin da yake faɗa musulunci ne tauhidi ne sunna ce daidai ne gaskiya ce aka kira shi mai mawaƙi mahaukaci haka kuma abin yake har duniya ta naɗe duk wanda ya tsayu da kira akan gaskiya to a wurin waɗanda ba sa son gaskiyan haka suke kallonsa he sun nemi wani aibi sun manna masa dole haka abun yake tun daga wancan lokacin kuma ba za a daina ba har duniya ta nade sunna ce ta kafirai aibanta duk wanda yake faɗan gaskiya sunna ce ta mushrikai sunna ce ta munafukai duk wanda yake kan daidai su koma gefe suna aibanta shi akan abin da yake da'awa na daidai kamar da sunna ce kuma ta mutanen kirki ba sa barin faɗan daidai ko gaskiya duk yanayin da suka tsinci kansu ko da zai zama sanadiyar rasa rayuwarsu to ba za su taɓa yadda kuma su bar abin da yake tauhidi su kama shirka ba su bar musulunci su kama akasin musulunci ba a'a suna nan akai kowanne suna nan akan sunnarsu sai dai in dama ƙarya mutum yake yi su ma sai dai in ƙarya suke a kafircin sai su daina ƙarya suke a munafircin nasu to sai su daina amma in dai munafikin gaske ne to baya taba barin wanda yake kira akan gaskiya face kullun a cikin sukan sa yake da aibanta shi haka kuma in dai mai kira akan gaskiyar na gaske ne baya taba barin kira akan gaskiyar fa duk yadda lamari zai juya da shi Allah madaukakin sarki ya datar da mu wallahi har gobe abun haka yake idan ka rike sunna din ka rike gaskiya to wanda yake da'awar sunnan masu kanka yake in ƙarya yake shi a cikin da'awar tasa in ƙarya yake sukarka yake yi ba zai taɓa ɗoruwa akan ko ya gaskata ka a lokacin da ka faɗi daidai ba sai ya koma gefe yana cece kucin ko yana munafurcin cewar abin da yake kai ba daidai ba ne ai kaza ai kaza sai ka faɗi kalmomi daga farawanka zuwa ƙarshe ka faɗi ƙwaya ɗari amma ya yi ƙoƙarin ya bibiya ya bibiya an taho saba'in tamanin a cikin ɗarin ana zuwa ta tamanin da ɗaya ko da biyu aka samu kuskure ɗaya sai ya rike sai ya ƙoƙarin kwandemin duk daga ɗaya har zuwa tamanin ɗin nan ya yi kwandemin ai ba akan daidai kake ba haka ɗabi'ar munafiki take haka take sai dai Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu mu yi hattara wannan abun ba za a daina shi ba don haka ka ji kawai in ka yi riko da gaskiya sukar ka wajibi ce sai an soke ka eh ba zai taɓa yiwa a yi ta yaban ka ba ba zai taɓa yiwa a yi ta yaban ka ba ba za ka taɓa kuɓuta daga maganganun mutane ba kai dai kawai ka ɗoro akan daidai ka ɗoro akan gaskiya har zuwa saduwa ga ubangiji ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu malam yace fa ja'ala Allahu ta'ala illata ta'zibihim wa sababahu istikbarahum an qawli la ilaha illa Allah wa takdhibahum man ja'a biha yace fa ja'ala Allahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya sanya il illata ta'zibihim dalilin qaryatawar azabtar da su illata ta'zibihim dalilin azabtar da su ɗin su mushrikai kafiran munafikan wa sababahu shine da kuma sababin azabtar da su ɗin istikbarahum an qawli la ilaha illallah girman kansu ga barin faɗin la ilaha illallah Allah ya sa muna tare فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه sai Allah ya sanya dalilin azabtar da su da kuma sababin azabtar da su shine istikbarahum an qawli la ilaha illa Allah girman kansu ba yace idza qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiruna ba da an ce musu babu abin bauta da gaskiya sai Allah kawai sai girman kai haka abin yake fa wani kana ce masa ai haka annabi ya ce kawai da ya ji ba daga wurin malaminsa bane ya girman kai ya hau ya ji ya za a yi ba malaminsu bane ya faɗa wani ma malamin ne sai ga shi kuma kamar shi yanzu shine zaka ce masa ya ji tsoron Allah ko kuma ka ce masa kaza ba daidai bane tunda shi malami ne ya sani yana wa'azi kai kuma baka sani kana wa'azi ba sai girman kai ya dauki mutum illa ce yana faruwa mai wa'azi ma na iya samun wannan zamewar ka ce masa a ala gafata mala ai kaza ne ni fa kaza ne ya ji kawai saboda shi mai wa'azi ne a wannan gabar kuma kai din da kace kazan daidai ne fa sai ya ji girman kai ya haushi ya za yi ka ce masa kaza sai girman kai ya ɗoro shi ne sai malam ya ce mana sai Allah ya sanya dalilin azabtar da su shi ne girman kansu ga barin faɗin la'ilaha illallah na haka dalilin halakar wani game da shiga halaka shi ne girman kansa ga ƙin karɓan gaskiya daga bakin kowa kawai in ba daga bakin wanda ya isa ba a wurinsa to ba zai karɓe ta ba to wannan sababi ne na halaka Allah ya raba mu da haka ya ce wa takzibahum man ja'a biha da kuma ƙaryata wasu ga wanda ya zo da wannan kalma ta la ilaha illallah kuma har gobe yana faruwa har yau har gobe idan mutum wanda ya zo da daidai din da tauhidin ba a ɓangarensa yake ba to shi ba abin karɓa ba ne me yasa wai ai ba malamin ƙungiyarsa ba ne ba malamin unguwarsu ba ne ba malamin garinsu ba ne wannan kuma ba shi daga cikin dalilan da mutum zai tsira da shi a wurin ubangiji mai rahama sai dai ka jefa kanka a cikin halaka ta zama daidai eh ta zama gaskiya eh ka karɓe ta ka bar mutum da kasantuwarsa ba ɗan ɓangaren ka ba amma in daidai ya faɗa karɓi gaskiyar ka yi aiki da ita Allah ya datar da mu ƙaryata wasu ga wanda ya zo da wannan kalma ɗin falam yanfu ma na fathu ba su kore abin da wannan kalma ta kore na shirka ɗin na haɗa Allah da wani ba walam yusbitu ma asbatathu kuma ba su tabbatar da abin da ta tabbatar da shi ba na me na tauhidi da kaɗaita Allah ba bal qalu ba ma haka ba sun fada inkaran wastikbara suna masu inkari da kuma girman kai suka ce me aja'ala al-alihata ilahan wahida yanzu ya sanya abun bauta ya zama guda daya ba manzon Allah ya ce musu la ilaha illallah ba babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai shine sai suka ce a ja'alal alihata yanzu shi Muhammadu dinnan ya sanya abin bautan ya zama ilahan wahida abin bauta guda daya kai inna hadha la shay'un la shay'un ujab lalle wannan wani abu ne abun mamaki inna hadha la shay'un ujab lalle wannan wani abu ne abun mamaki haka duk inda ka shiga kace zaka yi kira da sunna haka zaka zama sai ka gama karanto sunna ce wani ce yanzu a ce abu kaza sunna ne a ce abu kaza sunna ne sai ya auna da hankalinsa sai ya soki abin da kake faɗa saboda me munafurcin da yake cikin zuciyarsa na me na bayyana shi mai addini ne a bayyane amma a ɓoye kuma ƙarya yake ba mai addinin ba ne ban san ko muna tare ba a babin misali wane ne ne aminin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin sahabbansa na farko? Sayyidina Abubakar Siddiq. Alkhairai nawa idan ka bibi tarihinsa kai ta gani tare tarayyarsu da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga shi saiwa Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Aliyu to sai a samu wanda zai biyo tarihinsu nan ya gagga yadda suka ba wa manzon Allah guduma wajen da'awarsa ga inda manzon Allah ya ta yabansu har ƙarshen yabo ma ya musu albishir da su ‘yan aljanna ne sakamakon Allah ya ga irin alkhairan da suka yi na rikon da suka yi wa addini da kuma alkhairai da guduma da suka ba wa manzonsa ya sa aka musu albishir da aljanna amma wani sai ya biyo tarihin ya biyo tarihin sai ya kama wata gaba guda ɗaya da kuskure ya faru daga wurinsa a matsayinsa na ɗan adam sai ya ruguza shi ya ce dan wuta ne to ba gashi ba sayyidina abubakar ne yayi kaza misali ba gashi ba sayyidina umar ne yayi kaza ba gashi ba sayyidina usman ga abun kaza da ya faru an samu wanda gefe guda waɗannan ukun suka sa wasu gefen kuma ya suka dauko su kuma yan nasiba su kuma ya suka dauko sayyidina aliyu shi ma ba gashi ba sayyidina aliyu yayi kaza su ma ya suka ruguje shi wasu sun ruguje waɗannan ukun wasu sun ruguje wancan tun daga zamanin sahabbai ka gane cewar akwai munafukan musulunci har zuwa duniya ta nade ba za a daina ba wannan na wancan to har yanzu a wannan lokacin in na faɗa haka na bashi kowa sai ya tuna tayo gaba ta taba faruwa masa da wani wanda irin wannan ta faru ga daidai din amma mutum yana kokarin to kaza to kaza yana auna da hankalinsa yana rushewa abun na daban takeici ga abu a kirikiri babban takaici ma lokacin wanda yana iya ya karanta ga abun a karance amma haka zai kaurace mata saboda me san zuciyarsa neman ya gamsar da mutane jama'a muna tare a babu misali irin na wannan lokacin akwai wani to lokacin na tuno irin wannan sai in yi kalmar da ba so in yi ta ba eh kawai tsaya akwai wani mutum amma sau tari na tuninkan ce akwai wani ɗan iska tari na kira sunansa kowa ya salati saboda har rawani yake kuma ya tsaya yana wa'azi a cikin ningifa wannan a gabana ya faru wata lokaci can da jimawa wata yarinya ta zo gabansa budurwa malam wai dan Allah dan galawando yana da kyau kawai tambayar da ta masa kenan ka san amsar da ya bayar sai ce daga ki gani kwatanta daga naki tsinan ne yana so ya ga tsaraicin kafarta kwaurinta ba haka bane ba mai wa'azi ne a ningi mai wa'azi ne ya sani in ya ji ya ji amma dai haƙuri kalmomin da na masa ya taɓa musuluncin ne eh ai annabu ba wasa bane ba sunnar manzon Allah wasa ce sai ce wai daga ki gani ko ta daga wandunan ta haka sai ce ya miki kyau tace a ai ce to kuma kawai shikenan ta juya ta tafi jama'a mun kalli abun wani ya ƙara hawa mun bari bayan sa fashi wannan again wani a cikin ningi in na faɗa wanda aka yi wa zan unguwarsu sun ji a cikin ningi ne ba a wani gari ba yana ce in ban da kai wawa ba manzon Allah yadda kaga haka nan da hannu yana haka wa ya gaya ma manzon Allah ya sa wando jama'a mun fahimci gaban nan ala gafarta malam kai wani irin tsinanne ne annabi bai sa wando ba kai kake sakawa me yasa kake yin abin da annabi bai yi ba kun kalli auna abin da hankali wai ka ce ka dangala wando a dama wando aka cewa ya taba ce ma dangala wando sutura ake cewa wando kuma sutura ne sutura ce sutura ce kuma dage sutura aka ce shi kuma ya dauko abun ko ya fake da wannan kalmar ta wando saboda me tsabar tsantsar me dan ce munafurcin da yake cikin zuciyarsa game da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wallahi babban malami a ninge ai babban malami a wajen wasu mutanen ninge amma mai hankali ya ji wannan ai ya cire shi a cikin malamai kuma wallahi zai ji karatun sai dai kai hakuri a taba annabi ba karamin al'amari bane ba kaga ana ce ga sunnar manzon Allah ne kada mutum musulmi ya bar suturarsa ta wuce idan sawu shi kuma yana ce daga wando annabi ya sa wando ne a sutura aka ce ka ce sutura annabi ya sa sutura ne auna abin da hankali to tun a wancan lokacin haka abin yake da zaran an ce Allah sai su yi girman kai sai su ji kawai to yanzu a ce abun bautan guda ɗaya to yanzu a ce daga sutura ɗin sunna ce misali a ningifa bayan wannan a ɗaya unguwar kuma da aka yi wani wa'azin wani yana ce ka zo ka bar fuskar ka gemu fucu-fucu kai ba ɗan taure ba wallahi wai babban malami a cikin malaman ningi wanda suke ningi suka saurari wa'azin sun jifa wai ka bar gemu ko fucu-fucu har da siffantawa da dabba daga ƙarshe sai da ya fi lafazin ƙazami kuma malami kuma masu sauraro suna jin daɗi yau malam ya caccaki masu barin gemu malam ya caccaki masu barin gemu wacce irin al'umma ce ta ya bala'i ma ba zai ta faruwa a cikin al'ummar ba me yake nuna malam ne za ka zama malami ahalari kaɗai baka iya shi ba baka san ahalari ba ahalari na yara 'yan islamiyya duk wanda ya faɗa haka ai ka gano bai karanta ahalari ba mai ahalari bai kawo maganan menene tsefa takhlilul lihya al-kasifa ba da al-khafifa babu wannan maganar a cikin ahalari idan mai yawa ne gashi a wajen wanka ayi bai kawo ta ba me yake nuni cewar akwai me gemu kenan a ina a tsakar kayi a kwauri a kafa tafin kafa ake samu a tafin hannu da mai ahalari yace yana wajaba tsetsefe gemu ina ya kawo na lafazin mai sauki a wajen alwala to yana nufin ana samun gemun a tafin hannu ne kenan ko ala gafata malam a tafin hannu a tafin kafa ake samu a tsakiyar baya shine ya kawo a jefa hannu can a tsetsefe a ina ake samu dolan dolan kaniyar sahiya ce a fuska kenan baka karanta alari ka san ana iya samun wani abu mai suna gemu a fuska ba kuma ka kira kazanta kuma wallahi da sunan malinta jaraba da ta shiga wajen masu sauraro kuma sun kasa ganewa har suna murnar yau malam ya soki masu wannan kuma suka rike abin a ransu wallahi in bai istighfari ba yana cikin halaka haka abin yake in bai istighfari akan wannan ba wallahi yana cikin halaka to wannan haka ɗabi'a take tun a farkon musulunci har zuwa yau malam karka yadda ka makalkale wai duk abin da malamin ka ya faɗa daidai ne duk abin da malamin ka bai faɗa ba ba daidai bane wallahi ka shiga halaka ka shiga halaka malamin ka dan adam ne zai iya faɗan daidai zai iya yin kuskure na haka lokacin da ya faɗi daidai ka ji alhamdulillah ka aiki da ita lokacin da ya faɗi kuskure ka roƙa masa gafara Allah ya gafarta wa malam shine tsiranka haka idan ka makalkale bangaren da kake ciki na ƙungiyarka, duk abin da suka kawo shine daidai abin da basu kawo ba daidai bane ba kana cikin halaka malam kana cikin halaka dan kana kungiyar mu duk abin da muka faɗa daidai ne abinda ɗaya ƙungiyar suka faɗa kuma ba daidai ba ne kana cikin halaka akwai gabar da mu za mu faɗi kuskure wancan ƙungiyar kuma su faɗi daidai shi kenan ya kama ƙalƙale saboda mun faɗa ka tafi a kai can da suka faɗi daidai ba raka bi ba a to alamu ya nuna akwai cutar ƙanjamau a cikin hankalinka Allah ya ba mu ikon ganewa sai su koma suna faɗa haka أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم shugabannin su manya-manyan cikin su sai su tafi animshu suna gaya wa sauran kawai ku tafi wasbiru ala alihatikum ku yi hakuri akan allolin kunnan ababen bautar kunnan ku tabbata akai ku doge akai kar ku yarda da maganar wannan mai ce a bar bautan komai a bauta Allah da yake so ya ce a koma bautar abun bauta guda ɗayan nan kar ku tafi akan maganarsa domin inna haza la shay'un yurad wannan wani abu ne da ake nufin sa kawai ya zo da wani abu ne wani abu yake nufi ba haka yake faruwa ba ka gama wazinka a ce kai wannan wani abu yake nufi so yake ya ce kaza so yake ya ce kaza abubuwan fa da yawa fa ire-iren waɗannan ire-iren waɗannan wani ya zo yana wa'azinsa ya ce duk wanda ya zo yana ce maka ka ɗora hannun dama akan hagunka sa a ƙirjinka a cikin sallah so yake ɗauke ka daga karantarwar addini yadda na yi da hannun nan a gaba na yi so yake ɗauke ka daga karantarwar addini wai duk wanda ya zo yana kawo ma haka inna haza la shay'un yurad lalle wannan wani abu ake nufi wai a bar bautar komai Allah kaɗai? a'a sai su koma suna gaya wa sauran mabiyansu kuma kenan ka gano abun ba yau aka fara shi ba tun wancan lokacin ya faro sai dai kai Allah ya taimake ka a matsayin mabi ka gane cewar duk wanda kake riko da shi fa ba annabi bane dan adam ne irin ka zai iya fada ma jiri zai iya fadan kuskure dan haka ka dinga tantance abin da yake fada Allah ya datar da mu su dinga su ci gaba da cewa kuma ma sami'na bi hadha fil millati al akhirah mu ba mu ji wannan ba irin wannan abin da yake fada wai Allah kadai za a bauta ba mu ji wannan ba a cikin addinan karshe in haza ai wannan ba komai bane illa ikhtilaq face wani kage kawai kirkirar wani abu yayi da Allah ba a fada a ce kirkirowa suka yi sun kirkiro sabon addini ɗan sabon addini ɗan kaza ɗan kaza duk haka ake fada duk abin da yazo daga manzon Allah sai mutun ya kasa hankali ya tantance tunda aka ce daga annabi ne kawai ya bibi tabbacin yazo daga annabi ina ga zaman ka lafiya kenan ka nemi confirmation da gaske ne ya zo daga annabin kana samun tabbacin ya zo daga annabi kawai ka sallama domin abin da ya zo daga annabi shekara yanzu muna ce hijira 1445 zai zama sabo ko kuma wanda kakanka da shekararsa bai fi shekara 500 da mutuwa ba wanne ne zai zama sabo da wanda yake 1000 baya da wanda yake shekara 500 baya akwai wanda kakansa ma kai 500 din ne to kaga rashin hankali kenan wai abin da ka samu daga iyaye iyaye iyaye ko kuma abin da kungiyar ka tazo da shi da bata fi shekara 100 da kirkirowa ba wai kungiyar sa ta fi shekara 100 na'am abin da ta kirkiro shi shekara 100 baya wai sai ka dauke shi shine tsoho wanda yazo daga annabi shekara 1000 da yan kai da suka wuce wai kuma shine sabon addini kaga wannan ya nuna akwai matsala a cikin kwakwalwar akwai matsala shi mai faɗan ya ɓace kai ma da ake faɗa kuma hankalinka ya ƙi aiki da abin hankalinka ya ƙi aiki inda akwai shi ya kamata inda hankalin a yi aiki da shi shin wannan da aka faɗa ya tabbata daga annabin ya fa ya tabbata daga annabi fa shi ne tsohon dan annabin ya girma malan da baban malan da kakan kakanin kakanin malan din tun kan a san da aifi malan annabin ya zo yi da'awar kaga wancan shi ya kamata ya zama tsoho na kaka da kaka da kaka su ya kamata ya zama mai sabo sunna cewa ma sami'na bi hadha fil millati al-akhirah in hadha illa ikhtilaq wannan fa wani abu ne kawai da aka kirkiro shi kirkira ne kawai wa qalu ha huna annan din kuma irin wannan gabar suke cewa a inna latariku alihatina yanzu ashe mu masu barin allolinmu ne ababan bautanmu ne li sha'irin majnun saboda wani mawaki sannan kuma mahaukaci ba haka yake faruwa ba a ce yanzu kwa biyo wannan mai magana ɗan tawaye kwa biyo mai wannan magana ɗan izala ka biyo mai wannan maganar ɗan ɗariƙa ka biyo mai wannan maganar ɗan shi'a da Allah ba lafuzan mu bane ba idan ɗan izala ne ya faɗa a ce ai kwa biyo wa ɗan izala ko da gaskiya ya faɗa za mu biye masa inda gaskiya ya faɗa da mu ɗauki wannan gaskiyar ɗan ɗari kawo biye wa ‘yan ɗari nan a wannan gabar maganar da ake magana a kai gaskiya suka faɗa za mu biye musu a wannan gabar ba su muka biyo ba gaskiya su muka biyewa yanzu kwa biye wa 'yan shi'an nan a wannan gabar abun da suka faɗa gaskiya ce eh gaskiyar muka biyo ba su muka biyo ba shikenan dan izalan ba shi ka biyo ba gaskiyar ka biyowa ka zauna lafiya ka karbe ta daga ko ina ne kawai Allah ya datar da mu malai ce fa kazzabahumullahu sai Allah madaukakin sarki ya karyata su wa radda zalika alaihim ya kuma mayar musu da hakan ya mai su da martanin hakan an rasulihi sallallahu alaihi wasallama daga manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya kare manzon Allah abin da yake faɗa gaskiya ne faqala ubangiji ta'ala ce bal jaa bil haqqi wa saddaqa al mursalin yace ba mawaki bane ba mahaukaci bane ba a'a ya zo ne da gaskiya bal ba haka bane ba abin da kuke faɗa ja'a bil haqqi yazo ne da me gaskiya wa saddaqal mursalin kuma ya gaskata manzannin da suka gabace shi ne ba kirkiro waye da kansa ba ba ƙarya ya faɗa ba ba waka bace ba kuma hauka bace ba kagan karki wannan kai ma ka huta a'a ba dan izala bane ba a'a ya faɗi gaskiya ne ba dan ɗariƙan na kalla ba gaskiyar da ya faɗa ne ba dan shi'an da yake yi bane gaskiyar da ya faɗa ita na kalla ita na ɗauka baka huta ba ka huta Allah ya hutar da mu ila akhiril ayat har zuwa ƙarshen ayoyin kuma qala fi sha'ani man qabilaha sai Allah ya faɗa kuma game da sha'anin game da lamarin wanda ya karbi wannan kalma fi sha'ani man qabilaha wanda ya karbe ta sai Allah ya ce illa ibadallahi almukhlasin sai dai bayin Allah kai waɗanda aka tsarkake su waɗanda aka tsarkake su almukhlasina waɗanda aka tsarkake almukhlisina tsarkakaku muna tare bambancin gurin ulaika ubangiji ta'ala ce waɗanda aka tsarkake din nan kuwa waɗannan lahum rizqun ma'lum suna da wani abincin su arzikin su na abinci wanda yake sananne wani iri fawakihu ga misalin sa ƴaƴan itatuwa ƴaƴan marmari na itatuwa ni me ƴaƴan marmari ne mu anan garin kwaki ko? na ɗauka irin su garin kwaki irin su kwakwa su goruba ‘ya'yan marmari gwaiba ko gwaiba mangoro kashu ayaba da ire-irensu to waɗanda Allah ya tsarkake su suka karɓi tauhidi ba ruwansu da wannan bambance-bambancen ko to suna da wannan sananne wa hum mukramuna kuma suna ababan karramawa ababan karramawa ko dan uwanka ne yace zai karrama ka ya kake ganin abun ya karrama ka ai kakan ji dadin kakan zo kana santin wana da naje wurin sa ya karrama ni haka ne kai ko budurwarka ce ta ma wani shiri na karramawa mutun yakan fito yana santin kai mutuniyar fajiya wallahi ta karrama ni to ballantana kuma karramawa ta ubangiji wa hum mukramuna suna ababan karramawa ababan darajawa a ina a hotel a ina a hotel din Kaduna na ina fi jannatin na'im dan ka hararo ba a hotel irin na Kaduna na Abuja na na Dubai ba a a jannat a gidajen aljanna fi jannatin na'im gidan aljanna ta ni'ima anan za a karrama su a mutunta su a daraja su sakamakon me sun cire duk wani son zuciya sun cire duk wani bin wanda yake jan su akan kuskure suka karbi gaskiya suka bita Allah ya azurta mu da haka suratu safat aya ta 40 zuwa ta 43 ila akhiril ayat har zuwa dai karshen ayoyin wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace man jaa bil hasanati falahu khairun minha duk wanda yazo da kyakkyawar kalma man ja'a bil hasana duk wanda yazo da kyakkyawa falahu khairun minha to yana da abin da yake mafi alkhairin ta wa hum min faza'i kuma waɗanda suka zo da kyakkyawan nan bayan suna da khairun minha din kuma su min faza'i yawma idhin game da firgicin wannan yini na ranar alkiyama tashin hankalin ranar aminuna suna amintattu jama'a akwai firgici fa ranar akwai tashin hankali rana ce da ubangiji ta alaiga mana a farkon suratul hajji me yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yace girgizan kasa ta ranar tashin alkiyama fa yace wani abu ne mai girman gaske abinda Allah ya kira shi mai girma ai ka san mai girman ne saboda ma'auninka na farko ka kalli girman sabuwar tafi sai ka kalli girman ningi gaba daya ka kalli ƙauyukan ningi duka hararo girman su ka kallo Bauchi state ka kallo Nigeria ka kallo Africa ka kallo duniya amma ubangiji ta ala ce a wurinsa shi ba ta kai fuka-fukin sauro daraja ba fuka-fuki na sauro ba ta kai shi daraja ba to amma ka ji ga wani abu kuma ubangiji ta ala ce wani abu ne mai girman gaske wanda duk wannan duniyar take gata nan kaskantacce a wurinsa sai kira wani abu mai girman gaske ka san abu mai girma ne ya ce to rana ce mai girman gaske to wannan firgicin ranar tashin alkiyama mai ayin gaba ta faɗa suratul hajji rana ce da zaka ga yawma tarawunaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'azaballahi shadid ranar da duk wata mai shayarwa da ta yi watsi da abin da take shayarwa ba za ka gane wannan ba sai kana tare da gabar da matarka take shayarwa kaga irin soyayya da take wa jinjirarta ko jinjirinta musamman abin da ta fi so a kowace ta fi son ɗa namiji to a ce ɗa namijin aka bata wacce ta fi son ya mace a ce ya macen aka bata lokacin da take shayar da ita ka zuba ido kuna tare a falo ɗan ya ihu daga kan gado a uwar ɗaki ya faɗo ƙasa ka ga yadda za ta ja aji ba ta damu da faɗowar ba za ta ja aji ne firgid da ta yi wata ƙilta ya tuntuɓe a hanyar ɗauko shi saboda me yadda yake ranta yadda yake ranta da ya zo yana kukan da bata san dalili ba ma za ta jawo shi ta yi mai ta ba shi mama ta sa shi a mama yana shan mama amma ranar kiyama firgici razanin tashin kiyama za ta yi wa duk wata mai shayarwa jefar da shi da ta yi gefe ba ta shi take ba abin da zai sa uwa ta yi watsi da abin da take shayarwa karami ne abin da ya fito da abin da yake cikin rami ya fito da gudu ya ga wuta ya ga gwanda ya shiga wutar kai ka san abin da yake cikin ramin ba kaɗan ba ne ba to haka duk wata mai shayarwa sannan kuma wata ba'u kullu za ta hamlin hamlaha duk wata mai ciki za ta haife shi take al'adar mu ciki sai ya kai wata nawa tara to ko ciki na wata ɗaya ne a ranar alkiyama aka same shi tashin kiyama ya zo tana tare da ciki na wata ɗaya ko na kwana ɗaya ne zai zube take za ta fidda shi saboda tashin hankali da firgicin tashin alkiyama sannan kuma za ka ga mutane suna mayi maye suna tangal-tangal sun yi marisa sun sha ƙwaya ko to haka za ka gansu amma kuma ba mayin suka yi ba Allah ce wa mahun bi su kyara ba wani abu da suka sha na bugarwa walakin na azabar lahi shari sai dai kawai azabar Allah ce mai tsanani wannan firgicin na tashin alkiyama kawai za ga mutane sun fito daga kaburburansu mutum yana tangal-tangal saboda tashin hankalin tashin alkiyama to sai ubangiji ta'ala a nan ya gaya mana duk wanda ya zo da hasana kyakkyawa ranar tashin alkiyama bayan yana da khairun min hasanan kuma zai zama amintacce a wannan ranar duk wannan firgicin shi zai zama a cikin nutsuwa Allah ya sanya mu cikin su malam yace to me alhasana din man ja'a bil hasana kalmar la ilaha illallah wanda ya fahimci wannan kalma ya kuma karbe ta ya rike ta wa an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hada ya fada daga hadisin da Abu Musa al-Ash'ari ya rawaito yake cewa fa zalika masalu man faqaha fi dinillah wannan shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal ilmi abinda Allah aiko ni da shi na shiriya na ilimi kuma ya amfanar da shi wa fa'alima wa 'allama ya sani ya sanar ya koya ya koyar wa masalu man lam yarfa' bi zalika ra'sa da kuma misalin wanda bai ma daga kansa game da hakan ba wa lam yaqbal huda Allahi allazi ursiltu bihi kuma bai karbi shiriyar Allah da Allah ya aiko ni da ita ba هذا جزء من حديث متفق عليه على صحته akhrajahu al-bukhari wa muslim mala yace wannan wani yanki ne na wani hadisi da bukhari da muslim suka yi ittifaki akan sa ina ga mun karanta wannan a littafin da muka yi fali hazar mun karanta dogon hadisin me yake karantar da mu waɗanda za su samu wannan amintuwa daga firgicin tashin alkiyama za su samu aljanna da yace man ja'a bil hasanati duk wanda yazo da alhasana yana nufin kalmar la ilaha illallah yana mai cika sharuɗanta ɗin nan to falahu khairun minha menene aljanna za a bashi aljanna shine khairun minha din sannan kuma zai zamo suna wa hum min faza'i yawma idhin aminun suna masu amintuwa game da firgicin tashin alkiyama da kuma waɗanda aka ba mu labari a sama kafirai sai manzon Allah ce wannan shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah abin da nazo da shi na shiriya san zuciya bai sa ya ki karba ba ya amfanar da shi abin da na zo da shi na ilimi ya karɓa son zuciya bai hana shi karɓa ba biyayyar wani bata sa ya ƙi karɓan daidai ɗin ba to wannan shi ne misalinsa zai tsinci kansa cikin amintattu Allah ya sanya mu cikinsu wanda kuma ya ƙi ɗaga kai ya ma kalli abun ya kalli ba ɗan ƙungiyarmu ba ne ba wanda muke tare ba ne bai kai ya faɗa ba kaza kaza ne ya ƙi karɓa shi kuma yana wancan layin Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da shi ya gane kafin mutuwa akwai matsala na ga haske ya bayyana za mu tsaya a nan wannan shine ina ga darasinmu na 21 ba Allah ya sanya albarka a cikin abin da muka karanta Allah ya sa karatun ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba akwai matsala ina gaba tambaya ba matsala insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba nas'alullahi alkarim almannan an yahdiyana siratal mustaqim subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum